أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rufin khulud za mu ta shafi na 80 fitnatul maut أن الأرض إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان الواحد عن يمينه والآخر عن شماله فالذي عن يمينه على صفة أبيه يقول له يا بني إني كنت عليك شفيقا ولك مهبا ولكن مت على دين النصرانية فهو خير الأديان والذي على شماله على صفة أمه تقول له يا بني إنه كان بطني لك وعاء وصدي لك شقاء وفخذي لك وداء ولكن مت على دين اليهود وهو خير الأديان والعياذ بالله يا أيها, يا أيها الصاحي القاتل عند استقرار النفس في التراقي والارتفاع تعرض عليه الفتن وذلك أن إبليس قد أنفذ أعوانه إلى هذا الإنسان خاصة واستعملهم عليه ووكلهم به فيأتون المرأة وهو على تلك الحال فيتمثلون له في سورة من سلف من الأحباب الموتى الباجين له النصح في دار الدنيا كالأب والأم والأخ والأخت والصديق والحميد فيقولون له أنت تموت يا فلان ونحن قد سبقناك في هذا الشأن فمت يهوديا فهو الدين المقبول عند الله تعالى فإن انصرم عنهم وأبى جاءه آخرون وقالوا له مت نصرانيا فإنه دين المسيح وقد نسخ الله به دين موسى ويذكرون له أقائد كل ملة وإن ذلك يزيغ الله من يزيغ من يريد زيغه وهو معنى قو قوله تعالى معنى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أي لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديتنا من قبل هذا زمانا فإذا أراد الله بأبده هداية وتثبيتا جاءته الرحمة وقيل هو جبريل عليه السلام فيطرد عنه الشياطين ويمسه شهوب عن وجهه فيتبسم الميت وكثيرا من يرى متبسما من يرى متبسما في هذا المقام اللهم اجعلنا منهم فرحا بالبشير الذي جاءه من الله آه تعالى فيقول يا فلان أما تعرفني أنا جبريل وهؤلاء أعداؤك من الشياطين مت على الملة الحنفية هي الشريعة الجليلة فما شيء أحب إلي إلا الإنسان وأفره منه بذلك الملك وقوله تعالى وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثم يقبض عند الطعنة وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حضرت وفاة أبي وبيد الخرقة لأشد لهيه فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده لا بعد لا بعد آه فعل هذا مرارا فقلت له يا أبت أي شيء ما ما يبدو منك فقال إن الشيطان, الشيطان قائم بهداء آه آد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد لا حتى أموت وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي حضرت أخا أخا شيخ شيخنا أحمد بن محمد بن محمد القرطبي بقرطبة وقد اهتدر فقيل له قل لا إله إلا الله فكان يقول لا لا ولما أفاق ذكرنا له ذلك فقال أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي يقول أحدهما مت يهوديا فإنه خير الأديان والآخر يقول مت نصرانيا فإنه خير الأديان فكنت أقول لهما لا لا إلي تقولان هذا وهذا ومثله عن الصالحين كثير يكون الجواب للشيطان لا لمن ينكره الشهادة فتنة المسوع الله كترم باوا lokacin da ya zo zai mutu wasu shaidanu guda biyu suna zuwa masa ɗaya ya zauna a hannun damansa ɗaya ya zauna a hannun hagunsa wanda yake hannun damansa zai fito masa a siffar babansa wanda yake hannun yana ce masa ya ɗana ka san yadda nake tausayin ka yadda nake son ka to ina son ka mutu kana kirista ina son ka mutu a matsayin kirista saboda shi ne addinin gaskiya wanda yake damansa hagunsa kuma sai ya fito a siffar mahaifiyarsa yana ce masa ya kai ɗana ka san na ɗauke ka a ciki na kana wata tara ka sha na shayar da kai nono kan na zaunar da kai a kan cinyata don haka ina son ka mutu a matsayin bai hude domin addinin yahudanci shine a mashi alherin addini shine malam ya ce ya kai rafkananne gafili lokacin da rai ya zo zai fita mutum yana magagin mutuwa to fitina tana zuwa masa Allah ka tsare mu a lokacin ne iblis daman iblis ya hada mutanensa suna kokari sai sun halakar da mutum wannan sallah yanzu da kaga muna zuwa haushi muke ba shi nan eh a fusace yake da kai yana neman yadda zai yi ya fanshi Allah ka Allah ka hana shi yana sa daman mutanensa su yi ta bin mutum suna aiki da su yana sa su fitar yadda za su fitini mutum da haka idan ya gai mutum zai mutu sai waɗannan mutane su zo sai su yi masa kamanni da wasu waɗanda suka gabata cikin masoyin shi waɗanda suka mutu waɗanda ya san mutane ne masu nufinsa da alheri a gidan duniya kamar uba ko uwa ko ɗan uwa ko ƴar uwa ko kuma wani aboki ko wani wato amini hakanan za su fito a wannan sifa suna ce masa yanzu kaga wani kaga yanzu za ka mutu kuma ka san mun riga ka mutuwa wato irin su sun je lahira sun ga barzaku sun ga abin da ake ciki ya ce wa kaga wannan lamarin in fa ba ba yahude ka mutu ba to akwai matsala saboda yahudanci shine addinin da Allah ya yarda da shi idan ya ƙi yarda ya maida musu sai wani ya ƙara fitowa ya ce ka mutu kana ba na tare saboda shi ne addinin annabi isa kuma kaga da shi ne ma Allah ya shafa addinin annabi musa za su yi ta gaya masa aƙidoji na addinai to fa a wannan wajen shi ne Allah maɗaukacin sarki yake karkatar da wanda ya so karkatar da shi Allah ka tsare mu shi ma shi ne ma'anar faɗin Allah da muke ta addu'a kullum ta rabbana la tuzigh qulubana Allah kada ka karkatar da zuciyarmu ba da in hadaitana bayan ka riga shi rashi yadda mu wa hablana min ladunka rahma Allah ka ba mu rahama daga gare ta shi ne malai yake cewa ma'anarsa shine Allah kada ka karkatar da zuciyarmu lokacin mutuwa kuma gashi ka riga ka shi yadda mu mun zama musulmi mun rayu muna musulmi to idan Allah madaukaki sarki ya nufi bawa da shiriya da tabbatar da shi to sai rahamar Allah ta zo masa shine malaika jibrilu a lokacin sai mala'ika ya bayyana a gaban mutum ya kori waɗannan shaɗaru da suke ta ƙoƙarin halakar da mutum har ma yana share masa zufa da inda suka a jikinsa a nan ne za ka ga mutum mamaci yana murmushi kuma da yawa za ka ga irin wannan yana faruwa da mutane sai ka ga mutum ya mutu yana murmushi Allah ya samu ciki ya ce da yawa za ka ga irin wannan wuraren mutum ya mutu yana murna saboda mai rahamar Allah ta zo masa har ma mala'ika jibril yana wa mutum magana na ta baka sanni ba ni ne jibrilu waɗannan ko da ka gani abokan gaban ka ne daga cikin shaidanu da haka ka mutu kana musulmi akan shari'ar Allah ta gaskiya yace a lokacin babu abin da ya fi soyuwa zuwa ga mutum kamar irin wannan da haka shine faɗin Allah da ke cewa kuma ka ba mu rahama daga gare ka kai ne mai kyauta a nan ne sai a zararar mutum abdullahi dan ahmad dan hanbal yake cewa lokacin da babana zai rasuwa zai rasuwa su ahmad dan hanbal yace ina zaune a wajen shi da da dan hankaci ina share masa zufa yace wani lokaci sai ya suma sai ya dawo sai mu ji shi yana cewa a'a a'a ba yanzu ba da saura da saura yana magana haka kamar mai magagi yace yayi ta faɗan waɗannan kalmomi sai kuma ya dawo hayyacinsa to shine muka ce baba me ne kake gani ne kake wasu magana yace ai shedan ne yake zuwa mun sai zo ya tsaya a gabana ya cize yatsa yana cize yatsa yana ce Ahmad shikenan ka ka ka tsira wato ka sha daga wajena shine ni kuma nake ta masa a'a iblis da saura har sai na mutu ina mai imani abu abbas ahmad dan umar al-qurtubi yake cewa na je wajen rasuwar dan uwan malami na ahmad dan muhammad bin muhammad al-qurtubi a qurtuba lokacin yana magagin mutuwa sai ana ce masa ka ce la ilaha illallah sai yana cewa a'a a'a a'a a'a lokacin da ya farfado ya da hayyacinsa shine sai kai shi yake mana bayani yake cewa ai shidanu ne guda biyu suke zuwa ɗaya a dama na ɗaya a haguna ɗaya na ce min na mutu ina bai hude ɗaya na ce min shine mafi alherin addini ɗaya na ce min na mutu ina ba na sare shine kuka je na ce musu a'a a'a wato ku tashi ku bani waje to wannan shine yake faruwa da bayan Allah sau da yawa da haka in ka ji mutum yana a a a a karka ce la ila illallah yake cewa a a ai an gane za ka ji wani ana ce ana ce ce la ila illallah yana ce a a to shi ba da ba na ne yake ba yana cewa a a ne ba yana ce a a ne ga wanda yake lakana masa kalmar shahada ba yana cewa a a ne ga shaidanu waɗanda suke fitowa zuwa gare shi jama'a akwai aiki fa na wallahi jajawur Allah zai ba mu sa'a Allah ya tsare mu Allah ya mu cika da imani da aka wani addu'a na cika da imani lalle mutum ya dage da ita eh Allah ya sa mu cika da imani alhamdulillah eh ai jiya yana da kyau jinya in mutum yana ya yana akwai wanda zai karanta qur'ani kusa da shi ko shi karan kanshi ai abu ne mai kyau sai eh sai wasu za ka ga su kansu suke karatu mm ana mutum yana magagin ciwo amma bai hana shi karatu ba ana wa karamar rahama ba ce eh wallahi zai ga da kanshi ya yana kore shi ɗanu wata duniya mutum yake komawa ba irin wannan duniya ta bu na ana ta sabga duk abin da mu da ya dame mu yadda za a mara allura yadda za a yi ya warke wai mutane na ta haya ne su shi kuma yana ta tashi sabga da ba Allah ba mu sa wannan kuma kaga na tasbitul qulub a wannan rayuwar ne da muke ciki eh shi shi wannan yau da gobe saboda fitinu fitinu da ake fama da su na na mutum ya faɗi wata kalma wadda zai yi didda na ko ya canza to a cikin rayuwar ce amma wancan lallai da mai sun tafi akan ta a wannan lokaci ne don yana mutum na kaucewa shikenan duk abin da ya lalace lafiya sai ya ka zo daura aure sai ya cika sai ya cika eh mutum ne ya bada sadaki misali a wata shekara lokacin misali nisabin sadaki a ce dubu ashirin ne to ba a daura aure ba sai lokacin da za a daura aure kuma sadaki ya kai dubu talatin to ba zai ce ai na bayar tun da dadewa ba sai ya cika sai ya cika saboda a lokacin ne auren za a yi ba za a ce ya bayar tun da haka shi kenan a lokacin da za a aure lokacin ɗaurin aure lokacin ake maganar sadaki sadaki za a iya rike shi bai tabbata na mata sai lokacin ɗaurin aure da haka a lokacin ake masa hukunci eh na'am ai shi da kake wa salati kuma ga abin da ya sa ka shi da zaka wa salati shi ya sa ka yace ka saurari liman amma idan an ambaci sunan shi a hudu ba za a yi masa salati amma lokacin ga abin da ya sa ka shi zaka yi kuma shi ne hakikanin soyayya ga manzon Allah ba wai ya sa ka abu ka ce ba za ka yi wannan ba na eh ai kaga ba ko da harkar rayuwa kai wannan ai kaga ba kai abin nan ga abin da ake so kai ka ce ba za ka yi shi ba sai wanda yau ba ka yi biyayya ba da haka shi manzo Allah ta za sanar da kake son ya salati to shi yace ka bar salatin kuma ka yi wannan da haka sai ka yi shi kana gama sai ka dora salati kai tsaye wallahu a'lam to harkar maganar canjin nan ba yana bukatar addu'a don abin da yake faruwa wasu rana abin ba kyau Allah ya kiyaye yadda yake wasu kaga wasu ma Allah na to kamar barayi ne za su zo su hargitsa wajen yanzu wani banki da ake nuna an faffasa me yasa faffasa banki misali a cikin neman canji kuma banki nan ba su ne CBN din ba duk da cewa wasu banki an ce su suke rike kuɗin an ba su sai su rike kuma manta muke yi dukkan mu yan Najeriya ne ba wani sabon mutum na da mutanen CBN din da na bankunan da mu duk irin mu ɗaya sai wannan Allah ya yi wa rahama kowa ya da irin kalar tuwatuwar shi daga CBN din har bankunan har wanda aka haɗa baka ga masu POS ba ma kowa yanzu ya ya wata wuka na duka dai abubuwan duk ba su da kyau kuma dukan mu zai shafa sai mu ta su addu'a Allah ya warware eh Allah Allah ya sa wuce lafiya eh duk fitina ce wallahi haka duniya take fitina daga fitinan wannan ta gama kamun a ƙara wannan wannan ta zo haka nan kuma za a fa har ka mutu kar wani ya dauka wani abu sabo za a yi ba abin da za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fitina ce za ta dinga zuwa kaman sarka kaman sarka suna bin juna kafin wannan ta kare wannan ta kunno kafin wannan ta wuce wannan ta kunno yace har ku haɗu da Allah eh in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka musulmi ya san wannan to ashe matsalan buhun dawa ko kyauta ake ba da ne ba kyauta ake ba da shi ba ka san magana abin da ya shafi kuɗi suna da wani sirri Allah ya baka kuɗi komai tsadan abu ya fi ya yi arhaba ka da kuɗi na ko na sake hausan ba ku gane ba na na ce Allah ya baka kuɗi duk tsadan abu shi ya fi da Allah abu ya yara baka da kuɗin siya haka ma addu'ar duniya ta ce eh Allah shine mai zamani shine mai canja lokaci eh eh to to da Allah ya tuje amma da Allah ya bashi arzikin da zai siya abu kuma tsada abubuwan da ake ya zo na abin da ake faɗa astaghfirullah ba fata ba amma zaka ga ba zai tabbata ba eh kamar dan wasan na abin nan don wani ma yana tunanin anya ba wasan kwaikwayo aka shirya ba kuwa ka san yanzu wato abubuwan duniya inda ka san abin midiyan nan ka san yanzu abin midiya sai a nuna ma abu kaga kamar da gaske amma ƙarya ne duk yadda za ka iya rantsuwa da Allah gaskiya ne amma kuma sai ka tarar da kawai haɗe-haɗe ne ƙarya ne to kuma yanzu munafurcin duniya ya wuce duk yadda dan adam yake zato yawwa munafurcin duniya wani iri ne yadda ake yi a bigi kwakwallon mutane suna da yana ba da mamaki yadda za su zauna su shirya ba za ka taɓa tunani za a yi haka ba kuma an san cewa har har din an gan shi in an yi nan za a yi nan in an yi can za a yi can a yi nan a yi haka a musu abin da in an yi haka suna iya zuwa masu sai kasuwa guda su sai da hatsin haka gari gari ban ce haka aka yi ba fa amma na sun za a iya yi to Allah ya mana sauki saukin Allah shine sauki jama'a eh Allah ya mana sauki eh shi kuma Allah dai yanda ya sai ma sauki ba magana tsada bane ba magana arha bane eh eh Allah shi ya da سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين